بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن الجمعة Sha shida ga watan Zulqa'ada shekara ta biyar, bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin ashirin da hudu ga watan Maris shekarar miladiya ta hudu. wannan shine darasi na uku insha Allah cikin jirage darussa da muke mustaki da ladabi da biyayya daga wannan aji namu na faslu Sheikh Al-Albani lil'usul daga makarantar daru hadisi salafiya zaria nigeria idan ba manta ba muna karatu ne a cikin tafai guda uku na farkon su shine littafin kitabul adab wallafan al-imamul hafiz abubakar ibnu abi shayba rahmatullahi alaihi wanda ya rasu a shekara ta 235 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamu tashi daga inda malai yake cewa a cikin juz'i na biyu kenan yace bismillahir rahmanir rahim rabbi yassir mai riwaya yake cewa akhbarana abul ma'ali abdullahi ibnu abdurrahman ibnu ahmad ibn ali ibn sabir as-salami ad-dimashqi biha ad-dimashq din kenan qala akhbarana sharif an-nasib abul qasim ali ibn ibrahim ibn al-abbas al-husayn wannan jika annabi sallallahu alaihi wasallam qala akhbarana abu muhammad abdul aziz ibn ahmad al-kattani al-kattani dai littafin malamin nan mashahuri mai ainihin wato rubuce-rubuce alkattani haka ake karantawa da fataha wato mai sai da kuma yin sana'ar wul wul shine kirtani ko kirtani me ake ce mene yanzu irin ya duka masu da kibar din nan kamar jeans haka mutumin kasar dimashka ne shi ma babban malami ne cikin malamai na hadisi kuma sufaye ya rasu shekara ta 400 da shekara arba'in da shekara sittin da shida yana daga cikin manyan malamai kamar yadda rabi yake fada a cikin al'ibar shi ne yake cewa wal hassan ibn ali al-labbad da kuma malam hassan ibn ali al-labbad shi ma al-labad shi ne irin felt irin kamar zanin gado da ake yi masu nauyi din nan ko riga wadda za a yi mata ciko da wani abu kamar rigunan sanyi su ne felt al-labbad felt maker kin kala wa ahmad ibn abdurrahman at-tara'ifi wadannan duka malaman nan fi sanati 45 wa 400 qalu suka ce akhbarana shaykh abu muhammad abdurrahman ibn usman kala akhbarana ammi abu ali muhammad ibn al-qasim ibn ma'ruf kala hadathana abubakar ahmad ibn ali ibn sa'id kala hadathana abubakar ibn abi shayba kala malan yace باب في كف في كف اللسان وخوف ما يكون من الكلام باب da ke bayani akan kame harshe da kuma tsoratarwa daga abin da ke faruwa na zance wanda yake yasashe ko wanda ya tara wa mutum zinubi qala dasana waqi'un qala dasana al-a'mash an abi sufyan an jabir qala jabir yace jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah ayyul muslimina afdal wani mutum ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzo Allah cikin musulmai wane ne mutum mafi falala a cikin taron gamayyan musulmai annabi ya ce man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi shine mutumin da sauran musulmai suka tsirar ga cutarwa harshensa wato daga maganganunsa baya musu ƙarya baya musu kazafi baya musu sharri baya gulmarsu baya cin mutuncinsu baya aibata su baya zagin su min lisanihi kenan wa yadihi da kuma aikin sauran ayyukansa sawa'un da hannu yayi ko ba da hannu ba ana kinaya akan haka malamai suka ce wannan shine kamar da nawawi yake fada hadha huwa al-muslimu al-kamilul islami kamar da afwan ibnu rajab yake fada a cikin sharhi na bukhari yace wannan shine musulmi wanda musuluncin shi ya cika ya batsi yace faman lam yaslimul muslimuna min lisanihi wa yadihi wanda duk musulmai ba su tsira daga sharrin bakinsa da sharrin aikinsa ba fa innahu yantafi anhu kamalul islam to cikan musulunci ya kauce daga barinsa yana nan a cikin da'irar musulunci amma musuluncinsa na ƙasashe ne so da sai kowa ya duba ya ga a ina yake wani hadisi ne tabbatacce kamar yadda aka sani yana cikin bukhari da muslim qala dasana gundar an shu'ba an amr ibn murra ana abdullahi ibn al-harithi ana bi kathirin ana abdullahi ibn amr qala qala rajulun ya rasulullah afwan ayyul islami afdal قال أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك وانما رواية متفق عليها أما أنا لفظ رواية إرنا إمام مسلم يكما أقوي وسو لطائف حديثية أتكي لديك باما يوم مغانا أكين إسنادو جي أنا ما ببلي فيما أمبتا أبلاي لا أمر أن أس ميوانا رواية أيدا أكي تصنيف masu riwaya shi yana daga cikin almisriyun ne saboda misra ya zauna bayan baban shi ya zama gwamna tun zamanin sayyidina umar ya zauna kasan misra nan ya rayu nan ya mutu saboda haka misri ne to su kuma za ka ga mai riwayar wannan shi ma misri ne abu kathiri to amma riwaya da ke cikin sayin muslim in ka kuma za ka ga riwaya ce ta mutanen kufa sha'abi ne yake riwaya daga abdullahi dan amur dan as sauraka a cikin Imam Bukhari da ya kawo wannan riwayar sai da ya sake nemo wani isnadi irin yanda yake ya bayyanar da sama inda Sha'abi ya ce sami'tu Abdullahi ibn Amr dan kore duk wata shubha da ka iya tasowa domin daga cikin abinda malamin hadisi ke iya kalla yanzu yanzu ne ya tana akwai illa shine tabaudu a diyarin ruwat yana tsakanin ɗalibin da malamin ba garinsu ɗaya ba kuma ba a da tarihin cewa wannan malamin ya je can garin kamar imam muslim din ka ga riwaya imam muslim daga wani malami mutumin kasar sham don Allah ya san aka bincika za a samu shi wannan malamin ya taba zuwa kasar iraki ne ko sun hada wani dan imam muslim bai shiga sham a neman hadisi ba to haka shi ma abdullahi dan amr dan as in aka daliban shi da ake tsammani duka mutanen sham mutanen misr ne saboda haka sai aka ga daliban shi kufawa akwai sha'abi a cikinsu akwai zir ɗan hubaish akwai wannan abu wa'il waɗannan duka sa da riwaya daga gare shi a cikin asayihain sai da aka imam bukhari sai da ya lalubo wata mutaba'a da ta nuna cewa sha'abi na cewa sami'tu abdullahi ibn amr ta sai malami suka laluba yaushe ne aka samu wannan liqa din abin da ya tabbata shine abdullahi dan amr dan as ya biyo muawiya zuwa ƙasar sham lokacin rigingimun sifina da sulhun nan da aka yi to a lokacin ne su kuma ɗaliban ilimi suka yi istiglalin shi duk da rigima aka zo yi amma su sun ga malami ba abin da ya mai su da wannan rigima suka lallaba suka samu hadisansa a gurin shi wallahu alam in ka koma cikin sharhin ibnu rajab na bukhari zaka ga wasu bayanai makamantan wannan insha Allah a takeice ce masa wani musulmi ne mafi falala wani irin musulunci ne mutum zai zama musulmi ya zama musulunci shi mafi nagarta ce idan musulmai suka tsira daga mummunan aikin bakinsa da munanan ayyukan hannunsa ko kafarsa ko makamanci haka ma'ana bai cutar da su da bakinsa bai kuma cutar da su da makaminsa ko da ƙarfin hukuncinsa ko da birarsa ko da wani abu makamanci haka to wannan ya zama musulmi na garke wannan riwaya ce ta ma kamar da muka faɗa mutafakun alaiha وحدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وأن حكم ابن أتيبة كان قال سمعت عروة بن النزال عروة بن النزال yana da riwaya ne kadai a cikin littafin al-Imam an-Nasa'i sunan an-Nasa'i yuhaddithu yana bada riwaya an Mu'adh daga Mu'adh ibn Jabal kenan radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu manzo Allah yace mishi ala adulluka ala amlaki dhalika kullihi a dogon hadisin na Mu'adh bana nuna maka abin da ya fi duk waɗannan kuma shi abin da yake riƙe da duk waɗannan ba al'islamu ra'asul amli wal jihad wane ne kaza kaza me yake riƙe da duk waɗannan ƙala ƙultu ya rasulallah fadhalika yace ya manza Allah ina son wannan bayanin ƙala nabi ya ce mishi ala adulluka ala amlaki zalika kullihi ya ƙara maimaita masa fa ashara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi ila lisani sai nabi ya nuni zuwa ga halshensa da hannunsa ƙala ƙultu ya rasulallah wa inna lanu'akhadhu bima natakallamu bihi yawan za Allah ya za wanda muke fada muke magana sai an kama mu da su qala annabi yace masa sakilatka ummuka ya mu'ad wa hal yakibbu nasa ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim wannan istifham ne ko da zama inkari wahal ko da zama istifham inkari ko da zama istifham bi ma'anan nafi wato la la yukibbu nasa ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim kamar yace mishi kai baka san babu abinda zai kai mutane wuta ba sai abinda harsunan suka girman musu idan an dauka inkari ne kenan ko kuma yana cewa ne babu abin da zai kai mutane wuta kamar abin da suka girba da bakunansu duka malamai shi wannan fasarorin wannan ya nuna haɗarin abin da muke girba da bakunanmu wanda kamar da annabi ke fara wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin ma yatabayyanu fiha mutum zai faɗi maganar da ma bai tsaya ya lissafa mai zai faɗi ba bai lissafa nauyinta da abin da ta ja masa ba ƙarya ƙazafi ƙage sharri kutsawa cikin abin da baka sani ba magana akan addini da jahilci da aibata mutane zagi batanci duk waɗannan suna ciki duk magana da ba aikin lada bace to kai ka lissafa kafin ka faɗe ta ina ne makomarta iza ga wani cikin magabata aka ce wani yana zagin ka yace innahu saha innaha sahaifuhu yace takaddun da tafan aikin shi ne falyamli falyamla'aha bima sha'a ya cika su da abin da ya ga dama shi na ruwa na takardun shi yake cikawa shi kuma san basari aka kai mishi labarin wani ya zage shi ya dauki abin nan wato katan din alewa ya kai mai gida yace ukhbirtu annaka ahadaita ilayya hasanatika fakafa'atuka yace labari ya iske na cewa ka mun kyautar gaba ɗaya ladan ka shine na baka tukuici kaga wa'azi ne mishi mai ratsa jiki inda yana da hankali mu ko yanzu da gaske ne ba ma lissafa mai muke faɗa ba ma lissafawa shin faɗi ne na baki ko faɗi ne na rubutu ko makamantansu Allah dai ka gafarta mana ka zindima mu cikin ni'ima ya Allah qala al-hakam al-hakam ibn utayba al-ijli qadir kufa kenan yace wa haddathani bihi maimun ibn abi shabib wa sami'tuhu minhu minhu منذ 40 sana wane mutum yace wannan hadisin da da naji daga urwa ibn nazal kuma na sake jin shi daga wani malami shine maimun ibn abi shabib kuma naji wannan karatu fiye da shekara 40 ina rike da karatun wannan riwaya ita ma riwaya ce tabbatacciya tana cikin musnadin Imam Ahmad ibn Hanbal da Sunan Ibn Majah haka nan kuma Tirmidhi ma ya fitar da ita ta wata fuska daban wa da sana Abu Muawiya an al-Amash an Yazid ibn Hayyan an Ambas ibn Uqba qala qala Abdullah Abdullah dan Mas'ud yake cewa wallazi la ilaha ghayruhu ma alal ardi shay'un ahwaju ila tuli sijnin min lisani yace na rantse da Allah ubangiji wanda ya babu ubangiji a bayan ƙasa sai shi babu abin da yafi kai harshe tsananin buƙatuwa zuwa ga a rufe shi shi sa aka mishi aka mishi katangu iri daban-daban da da da haba abu da ganda da handa da da haƙora da labba duk aka rufe shi rub saboda a zauna lafiya amma ko ba a zauna lafiya yasa ka kuma littafin ibnu qayyim kaman a cikin aljawabul kafi liman sa'ala anid dawa'i shafi da cikin bada'il fawaid da wani ne ɗayan wani ne ɗayan ina jin udatu sabiri yana maka magana akan harshe da irin hadarin sa da yadda ake ake maganin sa kuma abu ne da zamu iya gani a aikace cewa lalle harshe yana da hadari kwarai da gaske akan abin da zai faru ga dan adam Allah ya tsare mu wannan riwaya mawqufiya ce kamar da muke gani tana cikin hilatul awliya ta Abu Nu'aymin وحدثنا أبو خالد عن محمد بن عجلان عن زيد بن عن زيد بن أسلم عن أبيه قال دخل عمر على أبي بكر رضي الله عنه وهو آخذ بلسانه وهو يقول هكذا إن هذا أوردني الموارد سيدنا أبو بكر ينا ركادة حرشن شينا تشوى كاغنشنا يا جامون رجما إي دبان دبان أوردني الموارد يا جامون فتنتمي إي دبان دبان وحدثنا غندر عن شعبة أن يعلى ابن عطاء أنا عبد الله بن سفيان أنا أبيه قال قلت يا رسول الله أي شيء أتقى لله menene abin da zai fi ba mutum dama ya ji tsoron Allah fa ashara ila lisani sai nuni zuwa ga harshensa wannan ma yana cikin musulun Imam Ahmad ibn Hanbal da sunan Darimi da Imam Tirmidhi ma rawaito shi wa haddathana waqi'un an Sufyan an Abdullah ibn Dinar an ibn Umar qala ahaqqu ma tahara al-muslimu lisana mafi cancantar abin da zai tsarkake musulmi ya wanke shi daga laifuffuka shine tsare harshensa saboda za mu ga cewa laifuffuka da ake mafi yawansu a harshe ɗin yana kan gaba fiye da ido fiye da watakila hannu fiye da ƙafa fiye da kunne harshe yana kan gaba domin akwai abin da masu ilimin masu masu akwai wani fanni a linguist da ake ce mashi kinetics wato bayani akan amfani da hawas wajen magana sun yi wasu bincike da suke nuna bambanci tsakanin amfani da mutane suke da harshe da sauran gaɓoɓinsu a matsayin abin da ake ce ma five senses ko alhawasul khams a kowane mutum da aka yi wannan tajirba a kansu an tare da cewa 75% na amfani da mutum yake a wuni da hawa ɗin shi to harshe ne sauran hudu ne suke sharing 25% shi kaɗai harshe shi yake ɗauke wannan abin nan shi yasa zaka ga ko azumi aka ce in ma baka riƙe harshen kawai bai yi ba kaga ba ai magana akan ido ba ai magana akan kafa ba ai magana akan hannu ba sai aka yi magana akan kawai qaulaz zur wal amala bihi kaga baki ne akan gaba saboda hadarin da ke cikin shi da kuma shiga da ficen da yake dole kaga an tsare ta an ce mata magulmaciya bakin ta ya ja mata don da kaji mutane suna tsoron shi ana cewa ne bai da kirki ne ya ja mai bakin shi yana aibata mutane ko yana zagin su ko yana cin mutunci sun an ce mutum makareci da baki ne in an ga tuwon mutum da magulmaci duk abin nan baki ne ko menene bara kake yi da baki ne bambadanci ne komai baki na kan gaba saboda haka jama'a mu kiyaye harshen mu kiyaye abin da muke da shi babu ma yukrahu lirajuli an yatakallama bi babun da ke bayani akan abubuwan da ake kyamatar mutum ya faɗa akwai abin da abin kyama ne wajen faɗi qala dasana ibn uyayna an zuhuri an abi umama ibn sal ibn hanif ibn hunayf qala qala qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama la yaqul ahadukum inni khabithtu nafsa inni khabisun nafsa wal yaqul inni laqisun nafs kada mutun yace khabith mummunan abu shine khabith to haka shi ma laqis din shi ma mummunan abu ne kamar yadda wannan yake faɗa ne mai sharhi ibnu hajar yake cewa ma'anahu ma wahid ma'anar su daya walakin annabi sallallahu alaihi wasallam ikhtara lafzatan salima annabi ya zaɓi lafazi ne mai sauƙin mu'amala salin alin kama hiya adatu kamar yadda yake al'adar shi kuma yakan zaɓi mafi kyau kuma yakan zaɓi mafi nagarta to haka wajen kalmomi ma yakan zaɓi kalmomi mafiya nagarta wato kamar mutum ya koya ce na shiga uku kawai sai ya faɗi wata kalma da bata kai wannan nauyi ba kai ce subhanallah kai to Allah dai ka samu dace me yakan ga ce mutum dan kaza ce ba baka kyauta ba me yakan ce mutum kafirin banza misali suka ce habawa ne haka ake yi wato ka zaɓi wata kalma mai sauƙi wanda take da sauƙin mu'amala wanda kai ma an faɗa maka ita ba za ka ji nauyi ba sai ka faɗa wa mutum in za ka faɗa wa kanka ma ka zaɓa haka kar ka ce na shiga uku na lalace saboda an maka mutuwa kar ka ce in ƙarya ne Allah ya tsine maka albarka yadda mutane suke cewa sai Allah ya tsine maka din ko mun gane duk irin waɗannan kalmomin ba a zaɓen su sai ka duba mai laushi ka zaɓa jama'a mu kula da waɗannan suna gyara mutum zuciyarsa kuma suna sanya mutane su ga cewa kai mutum ne da kasan ciwon kanka kuma kasan mutuncin mutane wanda ya zama cewa bai yawan bakin shi birki duk abin da ya ga dama kawai faɗa zai yi sai ya faɗa kuma ya zo ana bin shi bashin mai ya faɗi ko kuma wani abu baya a wannan zamanin na litigation ɗin nan ko kuma kai da kanka in mai hankali ne ka ga cewa baka kyauta ba mutum farko ya zama kana kana auna abin da zaka faɗi kana auna ina ne mafaɗar zantutukanka Allah ya kyauta sai mu tsallaka makarimul akhlaq al-imam al-hafiz ibnu abi dunya ya rasu 281 go zamu tashi inda yake cewa nazaratu mawaddatin lil ummi khairun min al-jihad babu yana ta mana magana akan babubukan da muke magana akan biyayya iyaye yace mutun ya kalli mahaifiyarsa kallo na kauna da tausayi wannan yafi alheri fiye da ya tafi jihadi قال حدثنا احمد بن بجير قال حدثنا شعيب بن حرب انا عبد العزيز بن ابي وراد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan isnadi da gani ka san yana da rauni domin al-abdulaziz ibn abi warrad wato ba sahabi bane akwai ya kamata a ce akwai akalla mutum biyu tsakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka isnadi ne mu'udin قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرك إليهما ونظرهما إليك وضحكك إليهما ككلي إيايانك سكليك كمس داريا سيمك داريا أفضل من تحطم السيوف في سبيل الله يا فأتشي كجي كي تسارة تقو بي هر تداكشي وزن جهادي إسنادي رب ميرونيني وحدثنا أحمد بن جميل قال حدثنا قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الفزاري قال سميت هشاما yadhkuru anil hasani anna rajulan qala lahu wani mutum yace ma al-hasan al-basri inni qad hajjtu yace na sauke aikin haji na wa qad adinat li walidati fil haji amma uwata ta bani dama cewa babu laifi ina iya ƙara komawa aikin haji qala sai hasan yace la uqdatun ta'qiduha ma'aha ala ma'idatiha ka zauna zama ɗaya da mahaifiyarka a teburin cin abincinta a habbu ilayya min hajjika ya fi muna a wurina ina ganin ya fi makalada wurin Allah fiye da komawa aikin hajji ga wanda ya sauke farali wannan fatawa ce ta alhassan albasari duk da yake shi ma isnadin da rauni hisham wannan hisham ibn hassan ne fiƙa ne amma riwaye shi daga alhassan albasari akwai maganganu akai wa da sana ali ibn al-ja'ad qala akhbarani hammad ibn salama an abi hazim anna aba hurairata lam yahujja hatta matat ummu mashhuriyan magana dama game da abu huraira shine cewa bai aikin haji ba sai da mahaifiyar shi ta mutu wannan ya tabbata a tarihin sa duk da yake wannan isnadin akwai inqita'i a cikin sa abu salama hammad ibnu salama mai riwaya daga abu hazim wanda shine salama ibnu dinar akwai tababa akan shin ya ji hadisi daga abu huraira ko ko bai ji ba kamar yadda yake cikin tazibu التهذيب وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا قال حدثنا احمد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال ان العبد لا يرفع بدعاء ولده من بعد lalle shi bawa akan daga darajarsa da addu'ar ƴaƴansa a bayan shi addu'ar ƴaƴan shi a bayan shi wannan isnadi ne sahihi magana ce tabbatacciya akwai ta ma a cikin hadisai marfu'ai da ma'anarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba da labari a cikin sunan Abi Dawud da cewa wani bawa cikin bayin Allah zai wayi gari ranar alkiyama sai ga ayyukan shi sun wuce waɗanda aka mishi arzi bayan mutuwarsa sai ya ce ya Allah ni fa ayyuka na ba su kai haka yawa ba sai ya ce mishi karka damu waɗannan duka addu'o'i ne da ƴaƴanka suka dinga yi maka shi sa kamar da aka hudu ba dazu Allah ya saka ma da alheri zaka ga yana daga cikin abin da na taɓa faɗa anan duk malaman da suke wannan magana suna dai faɗa ne kawai saboda yanayi amma babu inda annabi ya ce haka cewa in ka san ba za ka iya haifan ƴaƴa kamar tarbiya ba to ka haife su shi annabi ba haka ya ce mutane ne suke wannan ta'aliqin idan suka shiga cikin damuwa ko suka ga yanayi ya lalace ko suka ga wata fitina sai sai su wannan magana to za ka yi ba su uzuri amma dai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya haifa kuma lazimin a haifa shine a tashi a yi tarbiya sannan kuma tarbiya samun nasararta ko rashin samun nasara ta bai da alaka da arziki ko talauci bai da alaka da yawansu ko karancinsu in ka tashi kai abin da ya kamata sai Allah ya maka abin da ya dace da abin da kai kuma wannan yana Allah kuma na iya jarabtarka Allah yana in fact akwai mutanen ma da ga sun yi sakaci da yayan kuma Allah ya taimake su yayan su zama na kirki akwai su a cikin anguwa za a iya sanin wane bai ba da muhimmancin da ya kamata ya bayar wajen tarbiyya ba kuma sai Allah ya ikonsa sai yaron ya gamu da wasu ‘yan ajinsu ko malamansu ko islamiyyarsu kai wani ma sai ya je university zai taho daga garinsu bai jin magana a university zai gamu da nss su gyara shi ta a gidansu har yi shekara 21 ko da biyu ba mai tarbiyyar da ta kamata ba so wannan malabarin kuma kwa da wannan labarin man shi tukune mutane nss ko ana albani science ba al'adar ba kuna yi haka ba yaro zai zo daga gidansu ya riga an sallama shi ma wani ma sai an kai shi gidan gidan horon yara ya yi rehab ba a ji daɗi ba sai a ba da recommendation cewa a kai shi albani ko a kai shi wuri kaza yana zuwa ya gama da ismail absalam suka jibgai suka jibgai suka mai rukwaya suka mai adda sai kawai ya bi sai ga ya bi saboda haka ba lazimi bane wannan talazum din ba daidai bane of course ƴaƴan talakawa sun zama sun zama front to wannan matsalolin amma ai ba laifin talakawan bane laifin ƙasa ne laifin ƙasar ne ba ta ɗauki mutane a matsayin resources da ya kamata a tsaya a alkinta su ba ƙasar najeriya ba ta da wannan hankalin ba ta ganin ɗan adam a matsayin resources mafi daraja fiye da fetur fiye da komai in aka tsaya aka gyara 'yan ƙasa suka zama mutanen kirki shikenan duk kowace ƙasa haka take ta ɗauka tarbiyyar mutanen ƙasa gyara tunaninsu sanya su a turba addini koya musu ilimi da sana'o'i samun musu kiwon lafiya da kyakkyawan tsaro da nagarta a halayensu cewa wannan shine gina ƙasa Najeriya ba ta ɗauki wannan a matsayin priority ba abin da aka ɗauka shine hayaniya hayaniya da aka ɗauka da gine-gine da tituna da gadoji shi aka ɗauka cewa a gyara ƙasa ne to sai a gama gyara garin kuma 'yan iska su hana kowa yawo a garin su hana ka riƙe waya ma sai ya gagare ku riƙe jaka ya gagare ku shiga mota mai kyau ya gagare ku kai karfe ma da ke jikin kofar gidanka ya gagara an balle an balla kwado ka yi wurin da mota za ta taka me ake ce mishi slab na karfe sun nade shi yan jari bola da sun nade shi ku gama gyaran garin su hana kuma shi saboda ka wannan ba talazi bane jama'a duk wanda yake da halin yin aure ya aure ya haihu wanda bai da shi hakura hai sai ya samu kamar da Qur'ani yace ko walisabil ladin la yajidun nikahan atayyin wallahi wannan shine sunnan Allah duk wani malami da zai faɗi ba haka ba ka duba magana shi kawai ka bashi uzuri kanka ce mashi tsinanne ko batacce wahala ya ji saboda kullum mutane za su dame shi da maganganu da matsaloli yana gani shi kuma yana da ciwo na damuwa game da al'umma sai ya ga bari a yi amfani da wannan amma wallahi ba mafita bace kasashen turawan da suka yi gashi sun shiga cikin sawarwara iri daban-daban yanzu kuma suna kwashe mana human resources din mu yanzu Canada da jamus da italiya da ire-irensu duk ba inda suka maida yanzu inda suke sosin ɗin mutane da suke tsakanin ages na 25 zuwa 45 za su yi musu aiki irin wannan kasashen nan professionals da likitoci da malamai da wanda ake ɗaukarsa aikin 'yan sanda da masu aiki a asibiti duk suna ta kwashe mana mutane kwanaki ake cewa ma har wasu abin nan sun kai wani private bill ake cewa ko independent bill zuwa majalisa cewa a yi doka a hana likitoci da nurses nurses da farfesoci fita daga Najeriya saboda za a fara scarcity yanzu na waɗannan mutane duk sun gudu Saudiya ne Dubai ne China ne ko ina sun gudu saboda ka ba dalili bane da ma kamar yadda malam Dauda yake fada hudu bai shi galibin mu nan wani a gidansu su 20 ne shine ma mafi karanci wani 25 kuma duk ƴaƴan talakawa ne ƴaƴan talakawa ne kuma a lokacin da muke ƙanana ake mana tarbiyya ba mu da ma wadatar iyayen ba su da wadatar da mu muke da ita yanzu misali yanzu ni ba a taba kai ni makaranta a motar gida ba kullum na gama rana ga suka ce ga zama wallahi ku tafi da kafa ba wani bai taba mallaka motar da zai kai ni makaranta ba ku taka kafa ku ku je albani ba ruwana da ku har sun saba tun suna kuka har sun saba ma duk ga munan kowa da motoci da babura da kuɗaɗe da accounts wani na da riga tafi kala hamsin ta iyayen ba su da wannan dumame za ku ci da safe wani ma da rana garin kwaki za a ci ko koko da kosai ko alale dishi ake ci amma kuma ta haka aka mana tarbiya kuma sana'o'i suke na hannu kanikawa magina masu walda wanzamai ƙananan 'yan kasuwa direbobi duk su ne iyayenmu ko ba haka bane da ma galibinsu kuma kan taɓa ko ba su ba wanda ya ƙoƙari a cikinsu shine wanda ya irin firamare saman ɗin saboda haka kawai lalacewar zamani ce an kawo abubuwa da dama da suke bata tarbiya misali galibin gidajen mu a da babu ma TV kuma ko akwai akwai iya awar da za a kunna shi a kalli network news a kashe amma mu kuma yanzu mun kuna yan mu TV 247 su kalla abin da suka ga dama mun ba su wayoyi mun ba su pad mun ba su internet kuma makarantun da suke zuwa a cakuɗe musulmai da arna a yi kaza a yi kaza a yi kiɗa a kai su nan a kai su can mu ko da da muna yara jama'a hatta mata da suke zuwa mai sunan shi teaching practice daga WTC kowace da zaninta da rigarta doguwa da lullubanta wallahi har kiristoci ka galibin su ma kiristoci ne a lokacin muhammad gaban firamare ma malaman mu ma wanda ba ba kiristoci ba ai ba su ba za su ci kirge da yatsu ba daga malamin arabi sai guda ɗaya biyu haka duk sauran ma kiristoci ne amma ko su suna da tarbiyya headmaster firamare mutanen Mr. Adegun shi yake bi gida-gida ya tambaya an baka je sallah ba asabar ladi ka je sallah ka je sallar juma'a idan aka ce baka je ba sai ya ya maka assembly kuma kirista ne so da lalacewa zamani ne ba wai yawan haihuwa bane turawa su daina sa mana wannan mugun tunanin da mutane suka karɓe shi suke ganin kamar mafita ce wani zai haifi ɗan shi ƙwaya ɗaya kuma yana da kuɗi kuma ɗan ya lalace ga sunan a ƙasashen da ake kai ɗalibai karatu sudan wadda ke sun tallace yanzu irin su malaysia irin su kai har saudi arabian ba ai duk masu zuwa karatu ƙasashen waje ai masu kuɗi ne ko bayan talakawa ba ne ko kuma wanda suka samu advantage na wata scholarship to amma dai galibinsu ‘ya'yan ‘ya'yan masu kuɗi ne kuma a can ma fasadin suke yi su dawo su zama iyayen matsala shi kaga ba rashin kuɗi bane yasa aka kasa musu tarbiya ba rashin ba su abinci bane so mu fahimci wannan jama'a mu daina bin wannan theory ba theory ne mai kyau ba idan ‘ya'yanka biyu ne addu'a mutum biyu zaka dinga samu a lahira yaya 20 kuma ya samu addu'a mutum 20 mu kaddara ma akwai ɗaya ya zama zakka ɗan iska zai samu addu'a mutum 19 kaga ba ku zama ɗaya ba arziki ne Allah ya ce ya habu liman ya sha'u inasar ya habu liman ya sha'u dukurun kuma ce ba mu san arzikin Allah Allah ka gafarta mana mu da sauran masu wannan tunanin yanzu babu kai za ta fara maka fada cewa haihu wannan ta yi yawa fawa ne haihu wannan ta yi yawa ku dakatar da ita haka an an je asibiti malaman asibiti su faɗa malamai wa'azi kuma su faɗa su ma to dole za a ji kenan na talaka zai shiga kenan Allah ya kyauta malam ya sake cewa وحدثنا عبد الرحمن بن واقد قال حدثنا فرح فرج ابن فضالة قال حدثنا معاوية بن صالح قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أمي أجوز كبيرة واتاس أهواتي من شكرو أجوز با أسامشي تاؤن با أتوا أجوزة أجوز لي لا ربا أصنا دو تقائدة غمدا غمدا مؤنث شيني شي لفظي مؤنث akan sa mishi alamatu ta'rif ne idan akwai namiji mai irin wannan lafazin ko ma'anar amma idan babu namiji a wannan gabar to ba sai an saka ta'ut ta'anis ba muslim muslima mu'min mu'mina ko hawa to amma ajuz da hamil da da, da murdi da ire-iren su duka mata ne kare a wannan babu ba a ce wa namiji ajuz a ce wa mace ajuza namiji sai dai a ce shekun to mace ajuz to haka murdi ba a cewa murdi'a da ke yabo a qur'ani amma akwai wata matsala game da wannan ne wata da ukullu zati hamlin amana ne a kullu murdi'atin amma arda'at ko kullu murdi'atin amma arda'at to nan saboda sifa ce mushabbaha lismil fa'il shi wannan shi kuma wancan wato abin nan ne a a ismul fa'il ne da ma'anan turdi'u turdi'u tana cikin aikin shayar tada'u kullu murdi'atin amma arba'at a lokacin da take aikin shayarwa tana cikin shayarwar in ta ji ƙaran tashin alkiyama kawai sai ta wurgar da shi to kaga ta bambanta da za a ce mai jego wadda take cikin kwanakin shayarwa ita ce murdi'u amma wadda yanzu take aikin shayarwa ita ce murdi'atu ko mun gane dan ta yi ma ya zama ba ɗanta bane take shayarwa tana shayar da shi ne a matsayin jangali ko wani abu makamanci haka to haka wannan za a ce a juzun ana matsiyatuha yace ni ne raƙuminta ni take hawa aj'aluha ala zahari ina goya ta a bayana wa'an ha alaiha biyadi haka nake tallabota da hannuna na goya ta na tallabota wa ali ilai minha misla ma kanat talimin ina mata goyo irin take mun goyo tsohuwa ce shike goya ta ya sa majanyi ya tare da hannu ya tafiya da yace kai ce dawo ya je ban daki ya je toilet da sauransu yace awa addaitu shukuraha ranka ya daɗe halifa kana ganin na biya ta ladan na gode mata da gwagwadon hidimar ta na yaro kala la mura ya ce san baka gode mata baka kai ba kala lima ya amiral mu'min ya ce don me za ka ci maka ranka ya daɗe kala innaka taf'alu zalika biha kana mata wannan wa anta tad'ullaha azza wa jalla an yumita kana ta adda Allah ya samu maraba lafiya ba ta ga kullun ta mutu Allah za a ce Allah sa a rabu lafiya ba ka ake cewa ba kuma rabu abinda ake tunani ta tamu baka da kai da sauran masu yaba maka aka abin da kake duk tunanin ku kenan har ita ma za ta dinga maka wannan addu'a cewa Allah sa daina mutu ka huta saboda tausayi irin na uwa ita kuma san take maka wa kanat taf'alu dhalika bika wa hiya tad'ullaha an yuqila umraka na ruwan uwa ita kuma san da take maka kullum fatanta kai ka rayu da za a bata zabi a ce za a dauke ɗayan ku za ta ce a dauke ta a baka ko da za ta baka dan karami baka san da za ka yi ba kai kuma da za a baka zabi ka ce to ai gara ta wuce muwa mata addu'a malam uwa daban ce malam وحدثنا ابن زبير قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروه عن ابيه واخفض لهما جناح الذل من الرحمه قال لا تمتنع من شيء احباه karkake wani abu da suka so duk abin da suke so kai matukar ba saban Allah bane karka sake kace ba za ka yi ba auruwanci ko baka santa aurata sakiwanci ko kana santa sakatta yi sana'a kaza ko baka so sai kai bar sana'a kaza ko ba ka so sai ka bari ba za ka karanta kwas kaza ba shi kenan baba na haƙura mugun sai a ce yara suna da yanci musamman a magana aure din nan har ma wanda ya ce bai yarda haka ba gani ake shi ke da laifi yanzu mutum da an zo neman aure shi ce to ka san dai dole sai ta yarda to ai daga nan ka faɗi ya kamata a ce ka sa mata tarbiyyar da in ka ce mata auruwa ne za ta yarda amma tun farko wannan mai yara su suke da yanci su suke da faɗa a ji duk abin da suke so shi za su yanzu ka san hatta makarantu irin namu na kuɗi dinnan ba a kawo yaran makaranta sai da amincewarsu da sun je hutu suka wanda ba sa son makaranta kaza sai dai makaranta kaza kuma based on kawai yarinta ko labari da suka ji a gun ƴan uwansu ko kuma inda aka kai sun an musu wani abu da ba irin shi suke so a musu ba kawai sai su ce ba sa so sai kawai uba ya bugo wasu mala'a da waya cewa da Allah ya haƙuri yaran nan ba su dawo ba saboda mina sun ce ba su sa albani science su yanzu kaza suke su da haka suke yi ba ko da uban yana ganin maslaha suna cikin wannan makarantar sai ya ce wai shikenan ya cire su makaranta hadda kullun yara su ce baba ba ma san makaranta kaza wallahi malam wani ba ma san shikenan suka cire suka kai su can da an ce mai sace sun ce ba sa su shikenan mun zama mu mu muke bin yara wannan fa shine hakikanin abin da muke rayuwa ciki kayan sallah ka sun yara su ce ba sa su dole haka za ka hakura kai ta ba su haƙuri ba a je a canzo musu wasu ma daman ba za a je siyowa ba sai an tafi da su kai abinci ma na san gidan da gidan wani farfesa ne da ba a dafa abinci sai abin da yaran suke so yaran su suke yin timetable nan abin da za su ci su ba ma'aikatan gidan su ba masu musu abinci duk sati za su zauna su deciding mai za su ci ranar asabar sai su miƙa masu masu gidan su kuma sai su kai mushi da abin da yaran suke so to haka dai haƙura kuma yi su wai 'yanci Allah ya kyauta min min suwari barril ummahat mun suwari barril umma daga cikin wasu labarai na biyayya iyaye da zaka ji daga daga magabata qala dasani harun ibn ibn sufyan qala dasana muhammad ibn umara an abi yahya abdullah ibn maimun sami'a abdullah ibn dinar an abi amr zakwan qala sami'tu aisha radiyallahu anha taqulu رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم kana abarra man kana min hadhihi ummati bi ummihima Allahu akbar Aisha take cewa ko su mutane guda biyu sun fi kowa a cikin sahabbai shahara game da biyayyar iyaye fa yuqalu huma man huma fa yuqalu laha kullun tana faɗan wannan labarin sai a ce su wane ne su fa yaqul fa taqulu tace Uthman ibn Affan wa Haritha ibn Nu'man fa amma Uthman fa innahu qala ma kadirtu an ata'ammala ummi mundu aslamtu yace ban sake iya kallon mahaifiyata ido da ido haka ido na cikin nata batun da na musulunta sai dai in sun koyar da kai kawai da girman shi ba da hankalin shi da iyalan shi da komai amma mahaifiyarsa saboda nauyinta da yake ji bai hada ido da ita wa amma haritha fa innahu kana yafli ra'sa ummihi shi kuma shi yake yake taje ma uwarsa ya warware mata kitso ya taje mata kai wa yut'imuha bi yadihi ya ciyar da ita da hannunsa wa lam yastafhimha kalaman qattu ta'muru bihi hatta yas'ala man indaha ba'da an takhruja in tace ina so ayi kaza tsohuwa ce ba ta ji su ba ta magana da ƙarfi bai taba ce mata baba me kika ce bai taba tambayar ta haka ba sai dai ce to baba in ta fita sai ya tambayi da Allah wai me tace ni saboda nauyinta da yake ji da kunya ma qalat ummi sai ce wani uwata ta ce kaga mu ba ma kallon wannan a matsayin fa biyayya mu abin da muka dauka biyayya kawai shine in ka samu kudi ka kai ta maka ka sai mata mota ka gina mata gida shikenan kullun da safe ka je ka gaishe ta amma ba mu dauka irin waɗannan ƙananan abubuwa ma suna cikin biyayya ba wa haddathana ali ibn zadi wa ghayruhu qala haddathana sufyan ibn uyayna an az-zuhri an amra an aisha radiyallahu anha qalat qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama dakhaltu al-jannata fasami'tu fiha qira'atul qur'an annabi sallallahu alaihi wasallam yace na shiga aljanna sai naji ana karanta alqur'ani a cikin aljanna sai nace fa qultu man hadha nace wane ne wannan faqila haritha ibn nu'man aka ce ai haritha din can ne haritha ibn nu'man ibn naf'in an-najjari dan kabilar mun najjar ana ziga shi wajen labarin da yayin uwarsa ya dade a duniya an ce shekara shi 120 a duniya har ya makance shi ne wanda ya ɗaura zare ɗin nan daga gidan shi zuwa masallaci wanda yake riƙe zaren ya kai shi masallaci ba yi da mai abin nan ɗan jagora da kuma ka riƙe wannan biyayyar uwa musamman yana da gaske abubuwan da suke ba mutum fatahi a rayuwar shi ta duniya mun karanta a baya ko mutum banza ne kai ko aikin da kake ba na kirki bane idan kana biyayyar uwa Allah ya daga maka kafa har zuwa san da zai kama ka bare maka kwaf ɗaya ba a ce misali kai ɗan magudin siyasa ne kuma ci amana hukuma ne ko irin 'yan iskan gari ɗin nan masu bandit ko 'yan sara suka to ko irin wani iskancin kake yi to amma za ka samu wani ɗan window na halaka tuba idan kana bai uwarka wa haddasana abu hisham abu hammam qala haddasani ibrahim ibnu ayan an sari ibnu yahya an abdul karim ibnu rushayd qala كان حجر بن عدي ابن الأدبر الكندي يلمس فراش أمي حجر بن عدي يا كسانشي ما هي فيسا dan an shimfida mata abun kwanciya sai ya je sai ya laluba da hannunsa ah me tsallake wa da sani Abu Hammam ko okay kala kadhalikumul birru kadhalikumul birru sai annabi ya ce wannan sakamakon biyayyarsa ne sakamakon biyayyarsa wato har ya shiga aljanna an nuna manzo Allah sai Islam shi yana karanta aljanna karanta alqurani wa haddathani Abu Hammam haddathana Hajjaj ibn Nusayr an Qurra an Muhammadin qala kanat an-nakhla tablughu bil madinati alfan fa amada Usama ibn Zayd ila nakhlatin faqataha min ajali jammariha yace bishiyar dabino darajar ta a Madina idan kana so ka sai bishiyar dabino ta kai dirhami dubu duk kwaya ɗaya idan kana da gona za ka siyar ƙirgawa ake kowace bishiya ɗaya dirhami dubu dirhami dubu na ba ƙaramin kuɗi ba ne a yi to sai usamu ta ɗan zai sai ya nufaci wata bishiyar dabino faƙaɗa aha kawai sai ya je sai ya sare ta min ajali jummariha akwai idan aka sare bishiyar dabino a madina har yanzu suna yin wannan abin za a sassaƙe duka wannan ɓawon mai kaushi ɗin nan cikin wani tuwo ne fari wani tuwon ice ne fari haka kuka ce wata tsokar ice to wannan abin suna cin shi ana sarrafa shi sarrafawa iri daban-daban a sassara a shanya a niƙa a dinga sakawa abinci a matsayin spice kuma ana dafa shi a ci ana dai san shi sosai kuma abinci ne mai tsada mai daraja to samu ta ɗan zai kawai sai je ya sare wata bishiya aga ya sare ta aka ce mishi faqil lahu fi zalika aka ce me zaka yi da bishiyarka da ka sare kai asararta qala inna ummi ishtahathu alayya mama na ne tace tana son wannan abu yace walaysa shay'un min ad-dunya tatlubuhu ummi aqdiru alayhi illa fa'altu yace ni ku a duniyan nan ba wani abu da uwata za ta so wanda kuma zan iya face sai na aikata shi وحدثنا أبو همام قال حدثني إبراهيم بن عاين عن السري بن يحيى عن عبد الكريم بن رشيد قال كان هجر بن عدي بن الأدبر الكندي يلمس فراش أمه بيده يا كسان يكن تبع أبون كونشير ما هي في يسد هننسا فيتهم غلظ يده فيقلب عليه على ظهره سيا سيا جي واتو laushin wurin da hannunsa da taurin hannunsa ya ji shin shimfiɗa tana da laushi ko babu har ya dinga jin kamar hannun shi ne ya yi tauri shi yasa baya jin laushin sai kasance fa yuqallibu alaihi ala zahri sai sa a juye shimfida fa idza amina an yakuna alaihi shay'un abda'a in ya tabbatar babu wani abu akai da ya cutar da ita sannan zai kwatar da ita in aka dauko ta tsohuwa ce sai a aje ta a gefe sai ya je ya tattaba cikin duhu ne da daddare a daki ya tabbatar babu wani abu ya cutar da ita duk da haka sai ya daga ya juya ya zama koda ko wani abu garin juya wannan ya faɗi sannan sai ya kwantar da ita وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو النضر ابن المبارك ابن سعيد حدثنا نصير ابن زعلوك عن ذيبان ابن علي الثوري وكان من أبر الناس شما ينادك كما سمع وسبيعيا قال يتي لقد باتت أمه وفي صدرها عليه شيء فقام على رجليه قائما يكره أن يكذها ويكره أن يقعد حتى إذا ضعف جاء غلامان من غلمانه فما زال معتمدا عليهما mai bai tayi bacci sai ga wani abu akan kirjinta kamar wani kwaro ko wani kenkeso ko wani abu makamancin haka yana so ya kore mata da abin daga kirjinta yana jin tsoron kada ya je garin cire wannan abun ta farka amma sai ya tsaya a tsaye a kanta yana jira idan abin zai cutar da ita to sai ya tashe ta ya tsaya haka tsakar dare har bacci ya kama shi hatta idza da'ufa har da yayi rauni yana gengedi ja'a gulamani min gilmani sai ya kira wasu bayin shi guda biyu sai ya jingira da su kuma za ala mutamidan alaihi ba wai yace to ku ci gaba da kula da ni bari ne bacci ba in ka lura duka duka da kansu suke yi ba sa wakiltawa yanzu kuma saboda barkanci akwai gidan tsofaffi darul ajaza suke ce mai da larabci geriatrics Uh, department ne a manyan asibitoci ko anan a biyu akwai shi amma alhamdulillah za ga babu kowa eh watakila ka ce wani su ma ma'aikatan wurin zama kawai suke shiru saboda hain da mutanen musa da ragowar hankalin da za su gane kai ya za ka kai babaka gidan tsofaffi amma su uh, arna da turawa don haka suke sai a kai su gidan tsofaffi a ajiye su a biya nurses su dinga kula da su a dinga kai musu fulawa ranar birthday ɗinsu da ranar kirsimeti da ranar uwa da makamantansu ran ta mutu kuma ka je ka an so ka mata jana'iza to zaka ga da kansu suke yi sai ya tsaya a kansu hatta istaiqazat min qab min qibali nafsiha har sai da ta tashi da kanta wa in kana la yabta uddas taja min albaqali yakan su addasa da shine kwando kwando na albaqal na kayan marmari kayan gwari fayunqiha laha taqatan taqatan hatta yadaha baina yadiha in yazo in yaso mata misali a ce da kwakwa da lemu da kankana da kabeji da kaza ya ciko mata kwando in yazo haka zai dinga daukan su ɗaya ɗaya ɗaya yana ajewa a hankali kamar barawo bai so a ji abin da yake saboda ka tafarka fayunfi fayunqiha laha taqatan taqatan bayan ya aje kuma ya dinga dauka yana gyara mata sala sala tana ci ko tana sha hatta ya ba'aha baina yadiha sai ya gyara tsab ya aje a gabanta wa kana yusafiru ila makka fa idza kana yawmun harun hafar bi'ran yana tafiya garin makka idan yaji sanyi idan yaji zafi sai ya tona wata rijiya thumma jaa bi nat'in fasabba fihi alma sai yazo sai yazo sai ya zuba ruwa a cikin rijiyar summa qala laha sai ya ce mata udkhili tabarradi fi hadha in ya tafiya da ita suka zo aikin haji ko umara in ana tsananin rana a makka babu AC ba irin yanzu bane sai je sai ya samu ri sai ya tona rijiya ya tona rami sai je ɗebo ruwa sai ya zuba a ciki sai ya ce mata zo ki shiga ki kamar yadda misali muke shiga showa ko mutum ya ji zafi yan gayu yanzu ba sai ka shiga showa kawai ka watsa ka ji sanyi ba sai ya ce mata tabarradi fi hadha shiga ki sanya jikinki wa kana min ahsanin nas sautan bil qur'an kuma alarama ne yana da karatu mai daɗi za ka ga a tarihin malamai akan ambaci daga cikin falalar da ake ambata ta malamai shine mutanen da suka ƙi tafiya neman ilimi saboda kula da iyayensu wani kuma saboda iyayen sun ce ba su so ya tafi kamar imamu zahabi imamu zahabi bai taɓa fita daga garin dimashka ya tafi wani gari neman karatu ba sai da iyayen shi sai da mahaifin shi ta rasu saboda ba ta so ya tafi sai ya haƙura ya zauna ga malamai a dukkanin garuruwa amma bai taɓa fita ba sai da mahaifin shi ta rasu da kan shi yake ba da labari a cikin al-mujamul muhtasu bi shiyukh kaga ilimin shi sai ya albarka to akwai su da yawa irin haka waɗanda suke wato haƙura da buƙatunsu saboda buƙatun iyayensu wa sana ibnu jamilin قال حدثنا عبد الله قال حدثنا داود بن قيس قال حدثني رجل أن أبا هريرة كان إذا غدا من منزله لبس ثيابه أبو هريرة إذن غري واي سي ساسترش ثم وقف على باب أمه سي فتو يتسيا قفا داكن مافيسا فيقول يتي السلام عليك يا أمتا يغيشيتا ورحمة الله وبركاته فترد عليه مثل ذلك فيقول إذن تمش تأمسا سيتي جزاك الله أني خيرا كما ربيتني صغيرا ce baba Allah ya saka miki da alkhairi yadda kika rene ni tun ina dan karami kullun sai ya mata wannan adda fataqulu wa anta ya bunayya ya ibni fajazakallahu anni khairan kama barartani kabira Allah ya saka maka da alkhairi kamar yadda kake mini biyayya yanzu da na tsufa thumma yakhruju sannan sai ya fita wurin sana'ar shi fa idza raja'a qala mithla zalika in ya dawo ma sai ya saki kumawa yayi mata irin wannan gaisuwa da irin wannan addu'a to wannan kaga ba jama'a sune fasalaf ba sauraka mu ɗan izala ɗan salaf muna girmama iyaye shi ne ƙa'ida ba daidai ba ne a san mutum yana cutar da iyayensa ko suna jin takaicin shi ko yana ɓata musu rai san ba daidai ba ne kuma muguwar ɗabi'a ce da za ta halaka mutum a duniya da lahira Allah ka yafi mana وحدثنا المصنى ابن معاذ قال حدثنا أبي ابن عون قال كان محمد بن سيرين إذا كان عند أمه خفض من صوته وتكلم رويدا malam Muhammad dan Sirin idan yana kusa da mahaifiyarsa sai ya dinga magana ƙasa-ƙasa da murya kamar yana gaban sarki wata kallamar waidan ya dinga magana a hankali wadda sana Ahmad ibn Ibrahim kala da sana Musa ibn Ismail kala da sana Ja'far ibn Sulaiman kala kana Muhammad ibn al-Munkadiri yad'u khaddahu bil ardi thumma yaqulu li ummihi da iqadamaki alayhi yakan sanya kuncin shi a ƙasa ya ce ma mahaifiyarsa in kin ga dama taka ba komai wato dan dan yana wa kanshi shi ba kowa bane a gaban uwarsa wa dasana Abu Bakr ibn Abi nadri qala dasana Abu nadri an al-Ashja'i qala istasqas istasqat um um mis'ar minhuma an fil layl mahaifiyar mis'ar ibn kidam shi ma ya shahara da biyayya uwa ta nemi ya bata ruwa cikin dare faja'a bihi sai ya zo mata da ruwan wa qad namat kafin ya iso bacci ya ƙara dauke ta wakariya an yi zahaba ya ji tsoron kai ya tafi fatatsulubahu ta nemi ruwan wala ta jidu ta rasa ruwan wakariya an yi kidaha ya ji tsoron kuma kai ya tashe ta falam ya zalƙa iman wal'ina ma'ahu hatta asba nan ya tsaya riƙe da kofin ruwan nan yana jiran ko ta farka ya ba ta ba ta farka ba har asubahi ta Allah ya gafarta mashi ya ƙara mashi rahama wa da sani Muhammad bin Hussein قال حدثنا علي بن عبد الله عن سفيان بن عيينة قال قدم رجل من سفر فصادف أمه قائمة تصلي wani mutum ya dawo daga tafiya ya shiga wajen mahaifiyar shi ya mata ya gaishe ta sai ya same ta tana sallah fakariha an ya qauda wa hiya qa'ima sai ya kyamaci kai ya zauna tana tsaye fa alimat ma arada fa qawwalat li yu'jara ita kuma ta gane abin da yake nufi sai ta tsawaita sallar saboda fatan ya samu lada mai yawa na biyayya ta dai aji ta malama fiqh ce wannan na'am sai mu tsallaka al-muntaka min kitabi makarimul akhlaqi wa ma'aliha wa mahmud tara'ifiha na al-kharaiti da iktisarin as-silafi go zamu tashi inda yace babul min babil afwi was safi wa ma fi dhalika min al-fadli babun ahuwa da yafiya da abin da ke cikin haka na falala qala hadathana ali ibn harb al-ta'i qala hadathana muhammad ibn umarah al-qurashi qala hadathana sufyan an mansur an yunusa an abi salama an ummi salama qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace ma naqasa malum min sadaqatin dukiya da ake sadaka da ita ba ta karewa dan ba asara bace wa ma afara rajulun an madlamatin illa zadahu Allahu biha izzan a cuci mutum ai mishi rashin kirki ya yafe ahuwa babu abinda wannan zai kara mishi sai daukaka a wurin Allah da wurin mutane an cuce ka da gaske ne an maka rashin gaskiya an cutar da mutuncinka ko dukiyarka ko rayuwarka ko addininka banda addini ko sai ka ce ka yafi fa'afu annabi ya ce ku dinga afuwa yu'izzakumullahu ta'ala Allah zai ɗaukaka ku Allah zai ɗaukaka ku kuna afuwa wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin Muslim Imam Ahmad ibn Hanbal da Sunan Tirmidhi wa da sana Ibrahim ibn Abdullah ibn Junayd kala da sana ibn Bukair an ibn an Abi Lahiyata an Darraz Abi Sam ya da ruin Darraz ko an Abi Huzaira an Abi Hurairah kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace sa'ala Musa rabbahu qala rabb ayu ibadika atka nan Musa ya tambayi Allah yace cikin bayinka ya Allah wane ne wanda ya fita kawa qala Allah yace allazi yadhkurullaha ta'ala fala yansa mai ambatan Allah ko da yaushe wanda bai manta ambatan Allah qala fa ayu ibadika az waye yafi girman izza qala allazi idza qadara afa shine wanda sai yafi karfinka yana da yadda zai ya rama abinda kai masa ko ya ci maka mutunci sai ya ce ya ahuwa to wannan shine izza ba yadda usare suke kallon izza shine wai ai tagwagwarmaya da su ba tausayi ba ɗaya kafa ba shi bane izza izza shine afuwa kawai annabi ke cewa laysa shadidu bis sar'a ba wanda yake kwashi ka mutane shine mai tsanani ba allazi yamliku nafsahu indal ghadab wanda yake yin mallakar rayuwarsa in yayi fushi ya kamata usadai mu dawo cikin hayyacin mu al'umma da dama wanda suke wajen cycle din usadai suna tuhuma galibin usadai da wannan umf din da wannan khashunar kuma da gaske ne muna yi ko muna ganin kamar cewa wai hakan wai wai wai wai karama ce wai falala ce wai mutunci ne gaskiya ba haka bane ba haka ba Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlika wa hadathana Abdullah ibn Ahmad ad-Dawraqi qala hadathana Ishaq ibn Muhammad al-Farwi qala hadathana Malik ibn Anas an Suhail ibn Abi Salih an Abi an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aqala musliman asarata wanda ya yafe wa musulmi tuntubansa wato wani wani kuskure da ya maka ya goga maka mota ya yi maka barna ya ci bashinka ya ƙi biya ya yi gulmarka labari ya iske ka ya maka wani sharri a gun surukanka ya yi kutun-kutun an hana ka aure duk irin waɗannan asaratahu wani kuskure wani abu wanda ya yi maka wanda ba daidai ba ya shiga ciniki a cikin cinikinka ya shiga neman aure a cikin neman aurenka ya maka sharri duk irin wannan yana ciki to sai ka yafe mushi annabi ya ce aqalahu Allahu yawmal qiyamati kai kuma ranar alkiyama sai Allah kuma sai daga makawa shin wannan hadisin dake cikin sahih muslim da annabi yake cewa wani mutum cikin mutanen da suke gabanin ku za a zo da shi ranar alkiyama a zo ana hisabi sai zama bai da wani abu na alheri sai mala'iku su ce ya Allah wannan bawan mun duba bai da wani aikin alheri kwata-kwata sai dai ya kasance a duniya attajiri ne da yake ruwa mutane kaya na kasuwanci sai ya dinga aika yara ma'aikatan shi suna an so kuɗaɗe sai yake ce musu wanda kuka same shi a cikin damuwa ko a cikin kunci tattalin arziki ku ɗaga mai kafa shi ne kawai kirkin da yake da shi yana bin ka bashi in aka bi aka tarar cewa an samu matsala kaya sun karye maka farashi ya lalace kayan gwari ne sun riɗe baka siyar ba ko wani abu ne makamancin haka ko an maka haihuwa ta zo da matsala an je CS ka kwashi kudin shi ka je kayan matarka magani ka zo kana ta zazzara ido kamar an kama magulmaci da sai ya ce to a daga maka ba har sai ka samu sai Allah ya ce mala'iku shi ma ku daga mishi kafa mun fi shi cancantan mu daga kafa da wannan zai je aljanna da wannan kirkin zai je aljanna da ba ina cikin sai muslim hadisin kaga mu yanzu ai ba mu daga kuwa kafa ko kawai za ka mutu za ka ce ni in amin sai na yi ma mutum kayan kara in kai mishi sai maka na ici wannan na bishiya ma zai maka ba ice wato musaba da ahuwa jama'a da rangwame da rakusa mumini shine wanda ake cuta yayi kaman bai san an cuce shi ba haka mallam albani yake cewa ko a gidanka ne sai an maka abu kana ji kana gani kawai kai kaman baka je ba kaman baka gani ba wa haddathana abdullahi wa qala abdullahi ibn ibn dawraki وكان الفروي يحدث بهذا عن عن سمير ثم رجع عنه ya kasance da yana bada hadisin sai ya daina bayarwa kuma wa katabnahu min kitabihi al-asl an an suhail amma da hadisi ne tabbatacce bai da iskali domin yana nan a cikin littafin sunan abi daud wa hadathana ibrahim ibn junayd qala hadathana abu dawud ibn rashid dawud ibn rashid qala hadathana walid ibn muslim qala kana yusuf qala yusuf ibn yaqub li ikhwati annabi yusuf alayhi salam yace ma ƴan uwansa al asbat lamma hadaratul wafatu lokacin da ya zo mutuwa yace ya ikhwata ya ku ƴan uwana inni lan lam antasib li nafsi min madlamatin zulimtuha fid dunya yace ban taba daukar wa kaina fansa game da wani cutarwa da aka yi muna a duniya ba wa inni kuntu udhiru alhasanata wa adfunu sayyi'ata nakan bayyana aikin kirki na boye mara kyan da mutun ya muni fa zalika zadi min ad-dunya wannan shine guzurin da dauka daga duniya ya ikhwati yace ya ƴan uwana inni sharatu abai fi sali amalihim fashrikuni fi quburi nayi tarayya da iyaye na game da ayyukan su na alkhairi to ni ma ku yi tarayya da ni da su a kabarbaran su wannan yana nuna annabi Yusuf da irin alherin da yayi kamar da Allah ya bada labari game da game da shi ko game da ƴan uwan nashi da suka yi mishi duk wannan laifin da suka mai farko suka ce a kashe shi ko suka ce a kashe shi a je dai a wurgar da shi a batar da shi kuma aka yi hakan suka nesanta shi daga iyayen shi daga ƙasarsa ya shiga bauta ya shiga damuwa mata sai kulla mai shari ya yi gidan yari Allah ya ɗaga shi ya fitar da shi har ya zama sarki suka zo siyayya ya yi musu kirki suka ce ɓarawo ne kalu in ya sirik bakar saraka akun lahu min qabu sai suka mishi wannan rashin kirkin ba a lokacin da yana da dama da yasa a kulle su a yanka su a tsire su a kore su shine sarkin garin amma da suka ce qad atharaka Allahu alaina qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in suka ce Allah ya daga ka akan mu mun masu laifi ne kaga da lokacin sai ya ce kawai ayyuhal junud khuzuhum yasa sojoji kawai su kama su sai ya ce la tasriba alaikumul yau a yau ba za ma a faɗi laifinku ba shine la tasriba ba za ma a faɗi laifin naku ba yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim kuma bai ce ma eh kun san dai kun yi kaza kuma kun yi kaza kuma kun yi kaza jama'a duk ku shaida sun yi amma ni mutumin kirki na yafe musu bai ma ce haka yace la tasriba alaikumul yau jama'a ku duba girman wannan ahuwa ta annabi yusufa yana fa cikin izza shi da mulkin shi wannan ahuwa to na shi kuma ba komai bane ka duba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a maidanul harb ya shigo ya ci makka da yaki duk ga sunan mutanen da sun fi shekara 20 suna kula mai makirci ga sunan gaba ɗaya sun zama azilla a gaban shi suka fara tuba suna wallahi wallahi mun san kai mutumin kirki ne ka gaji alheri ka gaji falala ka gaji mutunci Muhammadu dan manyan mutane ka taimaka mana annabi kawai murmushi kawai yace shikenan ku tashi ku tafi yace kowa ya tafi gidansu wasu ma aka ce a wajen ga anya ko dai wata dabara ce suna miƙewa za a fara harbin su da kibau sai da suka gare da gaske ne shi ma ya juya aka lara raƙuma shi kawai ya tafi abin shi yace shikenan ku tashi ku tafi waɗanda kawai bai yafe masu ne wanda suka cutar da addini amma da suka cutar da shi shi yace duk kuje ba komai hatta turawa har yau wannan ya da gaskiya abin da suke faɗa a tarihin yaƙi cewa ba a taɓa ganin ahuwa irin wannan domin abin da aka sani da manyan kwamandoji da manyan mayaka an san ci gari da yaƙi shine za su yi kace-kace da garin wannan shine abin da aka sani da su Jenkins Khan abin da aka sani da su Kaisar abin da aka sani da duk wani sarki su Nero duk wani sararren sarki mayaƙi abinda aka san suna yi kenan abinda aka sani da holaku kenan idan suka ci gari da yaƙi za su yi barna za su zubar da jini su rusa gidaje su ƙona kasuwanni su yi fyaɗe amma shi kawai ce ku tashi ku tafi babu abin da aka yi wa kowa ba gidan da aka rusa babu inda aka ƙona wannan ana mamakin wannan ahuwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dinga yin ahuwa ko ba yawa ko yara ne a gida ka saba da yi musu awan sai baba na tuba baba dan Allah ka hakuri to kai hakurin bar za malaman islamiya mutanen mu ha malaman islamiya ina suke ne da irin lebo masa din nan mala yace a qala allah ta'ala li yusufa ya yusufa bi afwika an ikhwatika rafa'atu zikraka fi dhakirina Allah ya ce annabi Yusufa saboda ahuwan nan da kai ma ƴan uwanka na daga ambatanka a cikin wanda suka shahara daga annabi Yusufa yana daga cikin mutanen da ambatan su ya shahara a duniya وسميت إبراهيم بن الزنيد يقول سميت سعيد بن سليمان يقول سميت جعفر الأحمر يقول كفى بالمؤمن نصرة أن يرى عدوه يعصي الله عز وجل يا إش مسلمي نصرة يقى أبو كان قابس سنة سابن الله باسي كاموس كوي بك بس دوانم سابن الله لسك فارا وحدثنا الحسين بن يزيد الجساس قال حدثنا إسماعيل بن يحيى حدثنا مسعر عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنوا إذا وليتم كيوتتا ومتاني إذن أنباكو شغبانش وعفو أما ملكتم كي أفوا دقا أبندكو كملكا نكارفين إيكو نكارفين بدا أجي كدنجين أهوا كنا رنغومي وحدثنا عبد الله بن حسين الحاشمي قال أخبرنا الحكم بن موسى قال حدثنا ابن أبي الرجال قال أخبرنا ابن أبي ذئب أخبرني عبد العزيز بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه ضرب مولا له سلام البربري عبد الله بن عمر يفشي يبجي وني باوان سبرري حتى جرحه هي جي مسروني فاستعدى على المولى ابن حزم وهو عامل المدينة فقال ابن حزم سمعت خالتي تقول sai shi wannan maula din sai ya kai kara gun gwamnan Madina shine abubakar ibn amr ibn hazmin sai abubakar ya ce samitu khalati amra tuhaddithu an aisha annabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala yace naji goggona amra tana bada hadisi daga sayyidina rasul sallama aisha tana bada daga aisha daga manzo sallama annabi yana cewa aqilu dhawil hayati zallatihim annabi yana cewa ku dagawa masu mutunci cikin ku kurakuransu ya gaya ma shi ba wanda ya kai ƙarin Abdullahi dan Umar kuma gani Abdullahi dan Umar yanzu mutum ne mai mutunci sharifi datti da cikin dattawa sai ya kuskure idan wani mutum mai mutunci ya maka kuskure kai na ƙasa abinda ake so ka kau da kai daga zallarsa liman ko wani malami ko wani babba ko sirikin wani abokinku ko mai anguwa ko wani wanda ya fika shekaru ko mai farin gemu da furfura ya maka wrong driving karka ne kudin da ayyaga ce tsohon banza kai ne mutum banza to mutum banza ne kai haka muna yin irin wannan mutumin da ya fika shekaru in ya maka abin da bai dace ba kawai ka girgiza kai sai shi ma sai ya ji kunya ko kuma ka ce haba baba in gabi a hankali mana to sai ya ji kunya ma ya kwanka zage shi sai ya je yana cewa ka yau nayi wani yaro abinda bai kyauta ba kuma wallahi na ji kunya ka kame wa'azi cikin nasiha wato mutane wanda suke zaul hay'at masu karama a cikin al'umma a dinga daga musu kafa idan sun yi zalla sun samu zamiya abinda bai dace su ba wa anta zu haibatin wa qad aqaltuka yace ma Abdullahi dan Umar kana da mutunci saboda haka ni alkali na yafe maka kaje kai ba ku hau shi lokaci ma ya ƙuri ko saboda ruwan ne baka abin nan ba wadda sanar abbas ibn abdullahi a tarkafi قال أخبرنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي هانئ عن عباس الهزري عن ابن عمر أن رجلا قال يا رسول الله إن خادمي يسيء ويظلم يتي ما أيكتي أجدانا ينا ممونا أيكي ويظلم كما ينا ظالمش ينا ساتا كايا ya ɗebe sabulu a nemi shinkafa ba a gani ba da irinsu da kwashe magi ta tsaka za ka suke yago ma'aikata masu aiki a gidajen masu kuri afa a diribuhu ina mata masu ɗaukar ma'aikata ta daki ɗan wance ta ƙona hannun wata ta sumar da waccan ta zage mahaifiyar waccan ta yi mata gori ta ce an zo da ke daga ƙauye mun riƙe ki ki saboda baki da arziki mun baki ci mun baki sha amma saboda baki da mutunci kin ki abin da ya kamata duk wannan bai taso ba duk wannan rashin kirki aka ce wa annabi na buge shi nabi ya ce la karka bugi karki bugi mai aikin nan ta gidanki karka bugi mai gadin nan karka zage shi direba din nan karka ci mai mutunci mai shara din nan mai gadi pm ka nan wannan wannan masinjan na office kar ka zage shi ya girme ka ya fi ka shekaru hala masu an mahaifinka ne ka fi shi advantage ne kawai saboda kai kayi digiri kayi makarantar boko shi ko bai yi ba wannan dattijan da ke maka gadi da ya zo daga ƙauye karkaci mutuncin shi annabi ya ce ta'afu anhu kulla yawmin saba'ina marra wannan ya cikin sai muslim annabi ya ce ka yafe mushi kai mai ahuwa ko da zai maka laifi kafa saba'in a rana ka mai ahuwa kafa saba'in jama'a duk wannan hadisan ba su ake ne aiki da su ba hadisan falala bane hadisan aiki ne jama'a duk mu gyara halayenmu ko ba gaskiya ba mu gyara halayenmu a cikin mu'amalar mu da mutane da na sama da mu kaji aka ce a killu zawul hayat na sama da kai kenan su kuma wannan ahuwa na ƙasa da kai shine laysa minna man lam yarham kabirana sagirana wa ya'rif haqa kabirina wa hadathana ibrahim ibn junayd qala hadathana fudayl ibn abdul wahhab qala hadathana salama ibn alqama an an hind ibn abi da an an daud ibn abi hind an al abbas ibn abdurrahman maula bani hashim anna ibn abbas halafa da yadribanna gulaman lahu ibnu abbas ya rantse da Allah sai ya bugi wani yaron shi falamma ji abihi da aka kamo shi aka zo da shi taraka kuma sai ya kyale shi faqila lahu aka ce alga ta malan ka farantse faqala tilka bitilka yace rantsuwar ta tafi da ahuwar al'afu bil halfi na rantsuwa zan buge shi kuma na yi rantsuwa sai na sai na yi ahuwa sai je yayi yayi kaffara to muka mutum sai ce ai na riga na rantsi na riga na rantsi ba abuwa ya rantsi da ba wallahu almusta'an ya isa ka ko bara ba shaka saboda ka kuma in suka yawa ba a iya aiki da su eh suna nan da yawa dai ga suna hadisan ahuwa hadisan rangwame a same mu masu ahuwa masu rangwame a matsayin mu na musulmi a matsayin mu na ahlus sunna a matsayin mu na ƴan salafiya a matsayin mu na ɗaliban ilimi duk waɗannan dalilai ne za su ƙara sanyawa ka dinga zama mai ahuwa ga mutane idan kai aka zalunta idan an cutar da kai kai a karankin kanka kai ahuwa kuma kai da fatan Allah kai ma ya maka ahuwa kamar yadda sayyidina Abubakar yaji an karanta farin Allah ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum qala bala wallahi yace gaskiya ne wallahi muna son gafara Allah sai ya yabe ma mista Allah mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi